بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau Alhamis 30 ga watan Rajab shekara ta 1446 wanda ya dai 30 ga watan Yanayar 2025 miladiya a wannan majalisi na mai albarka da muke karatu cikin kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab idan ba manta ba muna cikin babi da ke magana kan riya insha Allah za mu ƙara karanta wannan babi mun kusan gama babin za mu shi kanta masail na babin malaci babu ma ja a firriya wa ƙaunin ta'ala ƙul ina ma ana basharun mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid a an abi hurairata marfu'an qala Allah ta'ala ana adna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka wa an abi sa'id marfu'an ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum 'indi min al-masih ad-dajjal qalu bala qala قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه رواه أحمد فيه مسائل duk hadisai da kuma aya da mala ya kawo mana na wannan babi mun karanta shi sai dai akwai a karin bayani da aka nema mu yi gami da hadisin da muka karanta wannan na farko ana aka na shuraka ya shirki hadisi da muka ce sahih muslim yana cin sahih muslim ma muslim fitar da shi da shi da ibnu maja hadisin al-ala ibnu abdurrahman ibnu yaqub al-huraqi daga babansa daga abu huraira a fadin Allah ta'ala cewa ana aghna shuraka'i ani shirki ash-shuraka Allah ta'ala ne ke bada labarin cewa ko dai zama ni mai wadata ne daga in yi tarayya da wani ko wani ya tarayya da ni a aikin da za a yi da za a yi min wannan shine ana azna shuraka'i ni mai wadata ne ga barin in yi tarayya da wani sai zama ana ganimu an musharakati ahadi ko kuma ya zama abin da ake son a fada shine ana ganiyun min min shuraka ko ani shuraka ni wato mafi wadata ne dukkan ababan tarayya da ake gwama ubangiji da su to suna suna bukatan wato su din gajiyayyu ne su gajiyayyu ne masu bukata ne amma Allah ta'ala saboda shi mawadaci ne to shi ne fi su wadata shi baya wadatan baya bukatan komi sabanin waɗanda su ake tarawa tare da shi zaka sami ko dai suna bukatan sai an yi ta dawaniya da su ko kuma za a ga suna su masa da bukatan iska ko wani abu makamancin haka Allah ta'ala ke bada labarin cewa anna akana shuraka yani shirki ni ne mafi wadata daga abinda wato shirkai ke mun shirka sai nan yace bana amila amalan duk wanda ya wani aiki taraktuhu wa shirkahu ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya mun wani aiki ya gwama ni tare da wannan aikin ko ya gwama ni a cikin wannan aikin tare da ya gwama wani tare da ni a cikin wannan aikin to zan bar shi kuma zan bar shirkarsa nan shirk ko dai zama wato masdari ne bi ma'ana ismul fa'il wato taraktuhu wa sharikahu zan bar shi da shi da wannan abokin tarayyar nasa ya je shi wani abokin tarayyar nasa zan bar shi tare da abokin tarayyar nasa wannan wawu ce zama wawul ma'iyya taraktuhu ma'a sharikihi zan bar shi tare da wato wannan abokin tarayya da ya gwama da shi shi din ya bashi lada wannan kuma akwai muka ce hadisin Dhahak ibn Qais al-Zahiri yana ƙara fito da wannan ma'anar cewa duk wanda ya wani aiki ana khairu sharikin duk wanda ya wani aiki ya gwama da wani fa huwa li shariki wannan din ya zama na abokin da ya gwama da shi ni ba zan karba ba saboda ubangiji mawadaci ne duk aikin da ba a nuface ubangiji shi kadai ba to zai bar ka tare da shi wannan wanda kai aikin saboda shi ya gani zai iya baka lada ko kuwa a'a ba zai iya baka lada ba kaman adlu nabi ma'ana adil kaman fadl ma'ana fadl shine sharikahu ko shirkahu ma'ana sharik ko ko zama nan shirk ana maganar aikin baki daya ana maganar aikin sai zama kaman ism maf'ul kenan ai taraktuhu wa shirkahu ai taraktuhu wa taraktu amalahu zan bar shi kuma zan bar wannan aikin da ya min shirka a cikinsa ba zan karɓa ba wannan dai duka wannan hadisi abin da ke nunawa shine wato ibada biyan da wato aka sami sofani na shirka game da ubangiji to ubangiji ba zai karɓi wannan aikin ba biyan da biyan da aka samu wato aikin da ake neman Allah ta'ala ya bada lada amma kuma sai ya zama an gwama ubangiji da wani wajen wajen wato fatan wannan aiki din to Allah ta'ala ba zai bada lada ba wannan kuma an yi masa riya manzala yana cewa inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan wa tughiya bihi wajhu Allah ta'ala baya karban aiki sai aikin da aka tsanta mishi wannan aikin kuma aka nufaci ganin wato ubangiji aka nufaci fuskarsa aka nufaci yardansa a to sai akwai abin da na manta ban yi magana ba yayin da nake faɗin yanayin mazahir na shirka inda ake samu muka ce akwai shirka na farko shine shirka na munafikai su dungurgun ba sa yin aikin ne sai dan jama'a su gani daga daga farkon su zuwa ƙarshen su su da ma abin da suka binne a zuciya shine kafirci suna dai yin aiki ne na zahiri na sallah da azumi da sauran saboda kansu su fita daga zargi muka ce wannan duk wanda ya zama aikin sa kenan a cikin musulmai ma mai amsa sunan musulunci ya zama yana duk wannan aikin da yake yi baya yi saboda Allah ya bashi lada sai da yana yi saboda ya kare jira nasa ko ya kiyaye dukiyarsa ko kuma ya sanya wasu daga cikin mutane su rika yaban sa to wannan ba munafiki ba musulmi ba abinda Ibn Rajab al-Hanbali ke faɗa kenan wannan aiki ne na munafikai yara'una nas wala yadhkuru Allah illa qalila to sai na wato na na biyu muka ce shine wanda aikin ya tun daga asalinsa daga tushen aikin ya zama an gwama ubangiji da wani wajen ana wajen aiwatar da wannan aiki din to shi ma wannan ya zama tun daga asali mutum sallan da yayi yayi sallan ne saboda kawai wani ya gani ko ko saboda kawai wani ya bashi lada ba ubangiji bai kwaba ubangiji da wani wajen wannan ibada to ubangiji shi ma ba zai bashi wannan ba zai bashi wannan wato ladan wannan ai wannan sallah wannan ibadar ba babbanci shi da na sama na farko shi wannan aiki na ɗaya ɗayan aiki ne aka samu yayi ba dan Allah ba amma ana samu rabo aiki yana yi dan Allah kaga wannan shi musulmi ne shi ko na farko wata ba musulmi bane ba shi shi baki ɗaya baya aiki ne saboda saboda Allah kullun yana aiki ne saboda ganin ido to shi ko wannan yakan yi aikin saboda ubangiji amma kuma aka samu ya samu wata ibada guda ɗaya cir da ita ya zama yayi ne saboda ganin mutane kamar a ce azumin ramadana yayi azumin ramadana ne baki da tun daga farkon shekara wato watan har zuwa ƙarshen sa saboda kawai kar a ce mishi shi baya azumi shi ba zai in ba da haka ba ba zai azumi ba tare tare ba zai bashi wannan wannan ladan ba tunda tun daga asalin tushen aikin ya riga ya lalata aikin wanda wannan kuma shine wannan hadisi muka faɗa inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa tughiya bihi wajhu sai na wani na da alaka da wannan amma kuma da ɗan bambanci shine idan na mabauta ne amma kuma ya zama in ya zo ko da wato ba asalin farkon farkon wato raka'a ce ba misali sallah ce farkonta yana da alaka da karshen ta to yayi raka'a uku daidai wato yana nan da ikhlasin sa to amma sai raka'a ta hudu aka samu kuma daga asalin aikin ya gurbata wannan aikin nasa kaga ba wai daga reshe ba akwai bakan daga reshe da muka yi a wancan sati a wannan daga farko a wannan raka'a na farko baki danta ya ta sai yayi ta kawai yana yi ne saboda saboda wani ya gani to shi wannan tunda tana da alaka ne da farko tana da alaka da karshen tambayar sai shi ma wannan ya lalace wannan shi ma ya lalace haka kuma a sabanin in ya zama farkon shi ba shi da alaka da karshen shi kamar sadaka zai iya zama yayi sadaka zai ba mutane goma sadaka sai ba mutane tara to sai ana goma sai ya ga wani ya zo sai kuma ya yi kokarin saboda wannan din ya gani ya yaba masa to kaga wannan sadakan ba su da alaka guda guda guda guda ne ba su da alaka ba wai ba wai su ne suka haɗu suka zama sadaka din ba eh to kaga yanzu wannan shi yana da ladan tara amma ba ya da ladan na goma wannan shine bambancin muka ce sai sai sai kuma idan ya kasance ita wato riyan yayi ta ne wato areshe ba ba tushe ba ba daga tushe ba misali ruku'in da ba can koda ba ba kowa zai yi rukuinsa zai yi sujadarsa zai yi tsayuwansa to amma kawai sai ya shiga karanta wasu wasu ayoyi masu tsawo kaga da can dai zai sallarsa ko da ba kowa a wurin zai sallar to amma sai ya shiga ƙara wani ƙari akan wannan wato kyautatawa da dama shine asalin gejinsa sai ya shiga wato tsawaita ruku'i ya shiga tsawaita sujada to wannan shine ake kira alqadar za'id wanda ya bata kawai furu'ul ibada din reshen ibada ya lalata ba wai asalin ibada ba in kana son ka fahimci wannan shine kamar a ai wato sa'a ma Allah ta'ala da ake yi haka zai iya bata maka aiki amma bai bata maka asalin musulunci saboda shi ma wannan tunda bai shiga da kasa ba da kasa asali kayan na ibadan kayan ne saboda Allah to amma wani ƙari ne alqadaru za'id wannan ƙarin da kai na ƙara tsawata ruku'i ko kyautata ruku'i ko kyautata sujada din wannan shine abin da zai iya karu akai wanda kuma Allah ta'ala shi ma zai karbi wannan ba sai maganar Abdahak wannan shi ma akwai tambaya kan wannan da muka ce Abdahak ibn Qais al-Fihri yake yana cewa ya ku mutane ku zanzanta aikin ku kar ku ce kun yi kun yi dan Allah dan yi zumunci kawai kun yi dan zumunci ne a wannan mun yi bayanin shi a wancan zama abinda muka faɗa shine wato idan ya kasance ya yi nufaci zumuncin ne daga asali kuma ya nufaci Allah ma daga asali daga tushen aikin shi aikin daga tushe ne ya ɗauko abu ya yi nufaci Allah kuma ya nufaci zumunci to ubangiji zai bar ma zumunci wannan aikin ba zai karɓa ba eh sabanin misali watakila ya yi dan zumunci zumunci ya kara mishi kaimi ne ba wai ya ne asalin zumuncin ba a ya zama kawai shi dama in ba dan ba dan zumunci ma ba zai yi ba wato ba zai yi ba ba zai ce ubangiji ba shi lada ba kwata-kwata to wannan shine abin da shi shi wato abu haka ibn kasal fili yake magana ko kuma ya zama zuciyar shi har ga ta da zumuncin baki da har ya zama ba ma ya ganin ubangiji wato kolon ganin sa shine zai zumuncin kawai kan wannan yake a wannan aikin ba kuma idan yana yi ne ubangiji ya ce zumunci ba kaga muna yin zumunci ubangiji ya ce mai zumunci ya zai tiki zuwa ga wajen ubangiji amma yana yi ne kawai idan ya riga ya zanci fa wata wata rana zan yi talaucewa jama'a zo su taimaka min sai ya zama dan wannan kawai kake yi dan dai su yi maka zumunci nan gaba to wannan mutukar daga asali ne ya samu wannan nufin naka nufin zumunci ne kuma kan bace ubangiji ya zama an yi daidai wa daidai ta ubangiji ba zai karba ba na yi ta maganan 50-50 ila wani bai gane ba in muka ce asali da far'i shine asali shin daga asalin shi aikin baki da far'i kuma daga sama daga gare shi wannan ana sa wanda ya tambaya din ya fahimci ya fahimci wato abin da muke magana wannan magana ne ai na jin wannan bai wannan insha Allah an fahimci shi to sai mazala yake cewa bari mu kara kanta hadisi Abu Sa'id al-Khudri ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih ad-dajjal bana ba ku labari abin da ya bani tsoro akan ku akan wanda ya zarta ma wato masih ad-dajjal ba wannan wato dajjal din qalu bala suka ce na'am ya bakin Allah a bamu wannan abin da zai fi baka tsoro a ci amumunai wanda har ya dara tsoron da kake ji mana na dajjal qala tace ashirkul khafi shine shirka wacce take boyayyen shirka shirka boyayya saboda tana cikin zuciya a zuciya ne take ba mai gane ba zaka aikin dai a zahiri za ka kai aikin dan Allah amma ubangiji shi ya san shi ya san wato yanayin aikin an yi mishi ko ba a mishi ba ya kuma rajul mutum ne zai miƙe yana yin sallah fa yusalli yaje ya sallah fa yuzayyinu salatahu yaje tsawata sallar nasa lima yara min nadar rajulin ilayhi saboda a kawai ya ga wani mutum yana kallon sai ya ƙara kyautar sallar tasa wannan muka ce idan yayi daga asalin ibadar ta ta Allah cewa gida in kuma yayi daga far'i to wannan ƙarin da yayi kawai shine ubangiji ya cire masa shikenan ba zai zama zai zama ubangiji ba zai karba ba ibn al-qayyim yake cewa wa amma shirku amma shirku fil iradat shirka aniya wan niyyat shine dai aniya fa zalika al-bahru la sahila lahu yace wannan wani teku ne wanda bai da gaba wa qalla man yanju minhu da ya ka samu wanda zai kubuta daga wannan sai wanda Allah ta'ala ya kubuta wannan kaga shine wato sirrin da manzo Allah ya ce yana tsoron mana ya tsoron mu ne har ya zama ya fi tsoron shirka karama wannan wato shirya akan wato akan dajjal saboda dajjal mutane da yawa za su tsira mu'mini za su tsira asabi kudin awal su tsira amma shi wannan riyan kowane mumuni in kaga tsira Allah ne ya cece shi saboda yana da aikin da zai yi za ta iya shiga cikin wannan aikin ta lalata aikin shi kuma ya tsammani yana kyautata aikinsa sannan maza Allah sai ya buga misali da wato shi wannan masallaci din yana yin sallah saboda a ga aikin da yake yi kuma a yaba masa idan muka ce yayi ne da asalin aikin ya lalace in kuma yayi ne da gare shi to kuma ubangiji zai riga ya cire mishi wannan wannan wato abin da ya kara da har ila yau hadisin al-bazzar da sa'idi hasan hadisin shahar ibn haushab daga abdurrahman ibn ghanim daga shadar ibn aus manzo Allah yake cewa man salla yura'i faqad ashraka duk wanda yayi salla yana yin riya to yayi shirka wa man sama yura'i faqad ashraka duk wanda yayi azumi yana yin riya saboda jama'a su gani to yayi shirka manzo Allah ne sai kira shi mushriki suka ga tabbata cewa wato me riya mushriki ne me riya babu ubangiji yake da wani abinda zai zama ya yi tsantsanta ma Allah ta'ala shi sai zama yana garwaya ma ubangiji aikin kuma kaga ya hana ubangiji da kuma wanda ke na fata din ya ya yabe shi saboda haka sai zama ya dace a kira shi mushriki kuma wannan kuma ubangiji ba zai karba ba a itariya nan da aka kira ta shi tana karama da abin da aka kira shi shirka to yana nuna maka to wannan abin ba abu ne na kushe kuma riya girman muninta ta kai har ubangiji ya yi ranko azaba mai tsananin gaske daga cikin hadisai da suka zo a wannan babi hadisi da Imam Muslim ya fitar man yusammi yusammi'u Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi duk wanda ya jiyar da mutane saboda labarin sa ya bazama yayi wani abu saboda aji labarin sa to Allah ta'ala zai riga ya bankada shi akan wato alar usul khalaik a gaban kowa da kowa lokacin da baya bukata bankada shi ubangiji ya bankada shi wanda yayi wani aiki saboda a gani a ce yana yi ubangiji zai bankada shi zai tona mata asiri kuma ba zai karba aikin ba wannan kaga yana nuna maka cewa riya abu ba abu ne wanda ke ta daga cikin kabira min kaba'irul dhunub babba laifi daga cikin wato manyan manyan laifuka da Allah ta'ala ya sanya narkon azaba a kansa sannan banda banda wannan hadisi akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fitar a cikin al-Adab al-Mufrad da Ibn al-Batt Ibn Battah a cikin al-Imanatu sughra da Abu Ya'la a cikin Musnad Imam Ahmad da Ibn Hibban da Ibn Adi a cikin Al-Kamil duk sun fitar hadisin Aisha da kuma Maqil ibn Yasar suka yi dangana shi ga manzo Allah manzo Allah yana cewa ashirku ashirku akhfa fi ummati min dabibin nab shirka shi yafi koyuwa a cikin al'ummata akan tafiya na tururuwa waye sai ji tafiya tururuwa ai ko ba karamin kuwa ina jin da ko dai na'ura aka sai da ce ana jin sayan so ko wani abu dai amma dai kace dai kunni ya ji tafiyan tururuwa ko kiyashi gungurawansa wani abu ne mai wahala sai ubangiji da ya halice ta amma ubangiji yake cewa ya fi koyuwa wannan akan wannan gungura da kuturuwa ke yi min dabibin nan da ala safa akan wato falan dutse baki dutse wanda yake du kaga dai in ta hau kan wataƙila ma in ta hau cikin ƙasa ƙila ka je zainayin ƙasa ko wani abu amma ka ce ta hau dutse ita kuma da turuwan wataƙila ka ta baka dutsen ka shi baki fillalatul balma a kuma bakin dare dare wanda yake wato mai duhu wa zai gane tafin turuwa haka na farko gashi ba za ka iya ganta da ido ba a daddare ne gashi dutsen yayi kama da kalanta watakila sannan kuma gashi kuma na gashi wani abacan ba a jin motsin kafarta amma mazala tare da haka yake cewa shirka ta fi riya ya fi koyuwa a cikin zuciya akan irin wannan turuwa mai irin wannan hali wannan yana maka cewa wato in kaga mutum ya tsira daga riya to sai ya gode ma ubangiji ba wai wannan dinsa bane ba ba ba wayansa bane ba dabararsa ba shi yasa a hadisin aka ce Abubakar ya ce to me ka fara wannan sai ce shine ka ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam yace Allah ina neman tsarinka am kan maka shirka ina sane kuma ina neman gafaranka akan abu da ban sani ba wannan kaga idan ka lura za ka ga kamar a baki kawai aka faɗa ba manzana ba yana da magana ba ka faɗa a baki aka alkinta shi a cikin zuciyanka kuma a aikace idan ka ringa halartawa cewa wato ba za ka taɓa yin shirka ma ubangiji kana sana ba abinda kawai baka sani ba Allah ya yafe maka to kaga ina magana da ya zai shigo ciki ya ba zai shigo ciki ba wannan hadisin yana da yana da hanyoyi da dama da ya zo hanyoyin suna wato karfan sashi na karfan sashi hadisi ne da malamai da yawa sun hassana shi Sheikh Nasir Albani ya hassana shi a cikin Sahih al-Adab al-Mufrad daga cikin ala wato misalai na riya banda wanda manzo Allah ne kawo mana wannan hadisi muka ce akwai wanda zaka gani suna wato tsawaita yanayin ruku'i su ko ibada ce zaka ga suna ƙara kyautata ta wannan kaga wato akwai gari kwarai da gaske da maza malamai akwai sabani ma wacce in ƙara tsawaita ruku'i ma akwai akwai sallan ko babu ita amma dai abin da ke mafi inganci shine akwai sallan sai dai kuma wannan zai sa wato a sami a sami wato narko na azaba duk yanda aka yi riya to akwai narko da azaba fa akwai wato razani da ubangiji yayi akan duk wanda ya masa riya daga ciki kuma akwai wanda za ga shedan na musu wani wani mai ingiza mai kan turba kaga asali riya ana yin ta saboda a samu daukaka ne to wani kuma shi kuma sai ga yana sai samu daukaka amma kuma zai shigo da riga na kaskan na tawadu zaka gani wawai shi zo ne yana yana wato neman ayabe shi ya zama kan shi girma ba a zai zo ne ya rika ya dinga yin wani tawalu wanda ya wuce ya wuce kima so da shi ai wani akwai tawalu shi kaga sun yabe shi to kaga ma da yayi shi ma ya yayi man samma yasmi'u Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi tawali'u ne yake yi sai ka gani amma a wani tawali'un a zuciyarsa ba yayi ne saboda Allah ba yayi ne saboda jama'a su ci gaba da yaban shi akan haka wannan kuma sai je lalata mushi aikin sa bai sani ba wannan da yawa za ka gani wani lokaci ana samun kaga ko daga cikin ɗaliban ilimi ba wai za ka ce za ka shiga zuciyar mutum ba amma wai da wai in ce mutum ya zo ya yi sai bayanai haka ya ta kokarin kai kanshi wato wani yana nuna tawalu yana nuna cewa shi bai kai ya kawo ba ko bai kai ma wani ta'aliki ba ko bai kaza ba duk wannan tun da dai zaka ta'aliki ko ya gaba ya ba ta'aliki sai ga ba sani ba sabo in ya ba ta'alikin sai ka babu sani ba sabo kawai wato yana kokarin cewa ma kai kuskure a waje kaza ba dai indirectly ba wai ya fito fili ba amma zai zo ci ai shi kaza shi kaza shi kaza shi kaza baka shi zuciya ba amma irin wannan galibi yakan jawo yakan jawo rashin lafiyar zuciya ba mutum ya dan yi safa safa in za ka yi kawai ka dai yabo kai kaza ka muka yi tarihin ka tashi abinka ko an kira ka kai wani abu ka ce ni ba ni ne ahalin yi wannan magana ba ka kuma san kai ne ahalin in za ka tawalo ka ce wato abin da nake magana ba ka yi ma mutum hukunci in ya yi irin wannan amma dai ya ƙara wato jijjina yi ma zuciyarsa wato garan bawul kwarai daga sai akan wannan matsala saboda haka duk wani yana daga cikin abin da wato malamai suka ce mutum ya kaskantar da kansa ba wai saboda shi ya kaskata gaban ubangiji ba shi makaskaci ne gaban ubangijinsa sai dai dan an an ganshi a ce ai fulani mutawadi wani akwai tawalo to wanda malamai suka ce a in yayi haka shi ma yanzu yayi riya Allah ta zai ba shi ladan wannan tawalo da yayi ba sabani inda yayi saboda Allah wani lokaci akan samu kuma kaga a mutum yayi tawalo wanda ya wuce gona da iri yayin da yake kokarin yakan yakan wata fitina da ta bullo misali kamar wasu na ganin ba duk wanda ya tafiya ba ba takalmi kaga shi kawai ya riga zama wani kaskantacce shi kaga ka fito ba takalmi ba takalmin haka kaji ta jiji ka dawo kaga wannan ba kai ne saboda zuciye be ka ba kai ne saboda kana son ka yaki tunanin su na cewa duk wanda bisa takalmi bai da mutunci sai kai wannan zaka gani wasu daga cikin malamai suna yin wannan ibnu Uthaymeen ana cewa wani lokaci kawai haka nan yakan tashi daga gidan shi ya je masallacin sa ba yi da takalmi eh saboda kuma wannan kaga a zuciya take ba za ka gane ba sannan kuma watakila saboda yanayin jama'a yadda suka nuna nuna kallon wato doron ba tsora kuma sa takalmin ba za a wato kamar tashin duniya ne to babu laifi mutum kuma ya ƙara wato wani kaskanta kanshi wanda ya wuce abin da ya saba yi saboda ya nuna mu mutane sakon cewa ba bayi har har inda za a je a kai a kawo to suna nan wajen ubangijin su wato suna wato tsantsanta mushi aiki almuhim dai duk wani aiki za ka yi in ka tawalu za ka yi ka yi fi sabi lillahi kuma za ka yi wani aiki ne wanda jama'a za su yabe ka ka yi fi sabi lillahi ka yi tsantsanta zuciyanka tun wuri Allah ta'ala yana cewa fa abudullah mukhlishan lahu din ku bauta ma Allah kuna mai tsantsanta mishi addini wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishan lahu din ala lillahi dinul khalis Allah ta'ala dai yana ta magana cewa aikin da ubangiji ke karba kawai shine aiki wanda aka tsantsanta mishi Allah ta'ala yayi magana cewa wato ishara ko dalili ya faɗa a cikin Qur'ani da Sunna wanda ke nuna batancin aikin media da kuma wato narkon azaba da ya da ya tanadar masa daga ciki akwai abin da malamai ke faɗa shine wato media ba za a yafi mushi ban yaje lahira in mutun yayi riya abin da ke kawai tun kuɗe mushi riyansa shine tauhidi tuba da kuma ma ubangiji amma mutukai yayi ma ubangiji riya da kai tsammanin an ce riyan karamar shirka ce yi tsammanin Allah zai yafe mushi magana mafi inganci na malamai wanda wannan shi zamu shi kusa ibi tamiya fadan Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yace wannan mazdar mazdar ne nam an ce mazdariya da kuma fi'ilinta idan ka biya ya zama ishrakan kamar da shi mazdari aina Allah la yaghfiru ishrakan bihi Allah baya gafarta wani shirka wani ba ma shi da akai da wani in tabiya shi to kaga wannan akwai alamar cewa shi karami zai shiga ciki to wannan idan ya zama wannan shine ra'ayin kamar da wasu malamai ke faɗa irin su Ibn Taymiyyah to kaga fa duk wanda ya ma Allah shirka to wato maganin wannan shirka shi ne daga baya kafin ya race zo da tauhid zai tunkuɗa wannan shirka amma mutukar ya mutu da wannan da wannan da wannan da wannan riyan to ubangiji zai kama shi da wannan abu ba zai yafi shi ba ba zai yafi ba saboda ubangiji inna laha la yaghfiru an yushraka bihi baya gafarta ai masa shirka daga ciki shine abin da ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abu Hurairah hadisi ne mai tsawo ba zan karanta mana ba sai dai in faɗa mana a dunkule da mutane guda uku da aka ce su za a fara rura wuta da su su za a fara rura wuta da su daga ciki akwai wato Allah ta'ala ya ambaci malami wanda kawai shi kawai ya yi aikin ilimi ne ya koyi ilimi kuma da gaskiya zama malamin a ya rika koyarwa saboda a rika ce mishi jinjina ana girmama shi ana cewa shi din babu dama ne Allah ta'ala zai ce zai gaya mishi ni'iman da ya masa na bashi ilimi da yayi sai ce to me kai akan ni'iman da na baka sai ce ya ubangiji nayi karantar nayi saboda kai yace a'a kai ƙarya kake kai dan a ce malami dan haka shikenan ubangiji ce a zo a wace tafi da shi ta fuskar sa kasa fuskar sa kasa haka za a tafi da shi zuwa wata jahannama farko da za a fara ruruta da su kenan sai na biyu kuma aka ce kuma sai wanda ke ubangiji ya bashi qur'ani ya ba shi Qur'ani ya karanta ya karanta khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama shi ma zai ce shi ma yayi wannan ne saboda Allah saboda Allah ta'ala Allah ce ƙarya yake yi yayi ne saboda a ce ai wani wani kare sannan ka zai je shi ma ubangiji sa a tabbata shi wuta sai wanda yayi wato wato jihadi saboda kawai kalmar Allah ta'ala zai ce shi ma mai kai saboda Allah ta'ala zai ce ai nayi ne saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda Allah saboda wato in karfa hanyanka ya ubangiji yace kadafta ولكن قاتلت ليقال جري وقد قيل kai ne dan a ce maka wani kai barde ne an fada kuma ka tafi jahannama sai kuma na hudan su shine wato wanda yake mai kyauta mai kyautayi shi ma wannan haka yazo wato duk dai wanda yazo ya gabu da ubangiji yana yin wani aiki aikin da ake neman lahira da shi amma yaje dan neman wato ayabe shi riya ba wai neman akwai magana neman duniya ba zai mana babu ta kamis akan wannan a yayi ne dan riya mutane su yabe shi to ubangiji shikenan ladan sana wajen wadannan wancan kwallon mutane kuma Allah ta'ala zai mishi azaba mai radadi Allah ta'ala ya tsare mu malai ce fihi masail wannan hadisi akwai wannan babi akwai masail da ya kamata a lura yace al'ula masala ta farko tafsiru ayatul kahfi shine wato fassara na na wannan ayanin ta suratul kahfi faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada anan Allah ta'ala yake cewa duk wanda yake wato fatan gamuwa da ubangijinsa ce aiki aiki na gari kar ya gwama ubangijinsa kar ya gwama wajen bautan ubangijinsa da kowa wato kar yayi wani aiki wanda yake Allah ta'ala zai bashi lada ko ya gwama wani Allah tare da Allah ta'ala idan kuma yi haka to wannan aikin bai zama na gari ba kuma wato kamar bai bai yi fatan ya gamu da ubangiji ba duk wanda ya gwama ubangiji da wani wajen aiki to bai fatan ya gamu da ubangiji ba fatan ya gamu da ubangiji gamuwa da shine alqaul khas gamuwa a keɓe ta musamman da Ubangiji zai mabayinsa, wanda zai lazumta su ga Ubangiji, wanda zai lazumta kuma Ubangiji ce ya yarda da su. To wannan kaga ba zai haramta ma kansa wannan. Athaniya na biyu, al'amrul azim, al'amari babba shine wato firar da al'amalin sale idan da kala hutai da gairin lahi ta'ala. Shi ne wato yadda Ubangiji ke lalata aiki, ke ƙin karɓan aiki, aiki nagari ne yayin da aka sami ɗaya daga cikin a wato niyya tariya ta shiga ciki idan wani abu ya shiga ai zama an yi ne ba dan Allah ta'ala ba wannan malam ya dauko shi a fadin sa man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda ya wani aiki ya mun gaba da ta bazan karba ba ya kuma dauko shi a hadisi inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa tuqiya bihi wajhu al-thalitha na uku dhikru sabab al-mujib lidhalika wa huwa kamalul ghina Allah ta'ala ya faɗi dalili da ya gadar da cewa ba zai karbi aikin da aka gwama shi tare da wani ba aka mishi gamaje shine wato kamala na wadatarsa cikan wadatan ubangiji man mala ya dauko shi a wurin fadin sa ana hasala shuraka ya an shirk wato Allah ta'ala shi mawadaci ne daga daga wato tarayya da wani abu da wani ko wani ya tarayya da shi dan shi bai da kini bai da wato tamka dan hakan aka yi mishi wani aiki to shi mawadaci ne zai bar wannan aikin ba zai karba ba sai arabi'a na hudu anna min al-asbabi annahu ta'ala khairu shuraka'i daga cikin dalilan Allah ta'ala shi ne ya fi ababen tarayya da ake gwama shi da su ya fi su alheri. Malam duk da a wannan hadisin bai zo da wannan lafazin ba, amma yana ishara zuwa ga hadisin da haka ibn Qais al-Fihri. Yake cewa ana khairu shariki. Ni ne mafi alkhairin ababen tarayya. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi fa huwa li shariki. Au kama qala. Yace duk wanda ya wani aiki ya gwama ni da wani to wannan zan bar ma wannan wanda ya gwama ni da shi din. Sai ce ana khairu shariki. Khairu shariki yana nufin afdalu afdalu shariki. afdalu shuraka afwan afdalu shuraka wato mafificin su shine wato wanda ya rinjaye su ya fi su karfi kuma fi su daukaka kuma shine yake da alkhairi alkhairin sa wacce take mai naso zuwa ga bayin sa baki da sauran kuma wanda ba shi ba wanda ake hada shi da su to ba su da alkhairi wanda zai gama bayi baki da ko da ma an samu wani alkhairi to za ga alkhairi ne wanda ke alqasir gajiyayyen alheri wanda ba zai zama ya sakakken alheri ba sai alkhamisa na biyar khawfun nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi min riya yanda manzon Allah ya rika jin tsoron sahabbansa ya rika jin jin tsoron riya kaga anan da ce da ya zama ya faɗa ma sahabbai to idan ya zama sahabbai wanda a cikin su akwai Abubakar akwai Umar akwai Uthman akwai akwai Uthman akwai Ali a cikin su akwai manya manyan sahabbai wanda an riga an tabbatar cewa ba taɓa yin su ba kuma za a yi ba kamar su tsare ku irin su amma manzo Allah ya ce yana ji musu tsoron riya si wani abu ba dan Allah ba to kaga min babu aula wani ya shiga ciki wanda ba su ba daga cikin tabi'ai ne ko daga cikin atba'u tabi'ina ne ko kuma daga cikin munan da muke yan baya munan da mu dama kawai mun shiga ne a rubi Allah ya tsare a mu ya fi cancanta mu ji tsoro akan wato aikace aikacen mu malami ya ji tsoron aikin da yake yi mai karatu na Qur'ani ya ji tsoron aikin da yake yi na karatun Qur'ani da yake yi dan Allah yake ko ba dan Allah ba wanda yake yin kyauta ya ji tsoron kyautansa wanda yake yin zumunci ya ji tsoro wannan zumuncin da yake yi yana yi ne dan Allah ko kuma yana yi ne saboda saboda wato Allah ta'ala saboda wannan Allah ta'ala ya yabe shi Allah ta'ala kuma yake cewa in aka yi wannan Allah ba zai karba ba daga cikin mummunan wata asa na riya shine mutum zai gama aiki yana tunanin cewa wato aikin nasa ya samu lada cikakke Allah ta'ala sai ya dauko wannan aikin ɗaya bayan ɗaya sai ya lalata wannan aikin kaga aka yayi kama da wato wajen asara da yayi na wannan kabakin ladar da ya samu yayi kama da wato kafirin da Allah ta'ala ya bada labari a cikin kaji Allah ta'ala ke cewa alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusuna sun'a wato waɗanda aikin su ya lalace dalla sa'yuhum fil hayatid dunya kokari da suka yi a duniya wato ya lalace a banza ya tafi a banza ba su samu lada ba alhali suna tsammanin cewa wannan aikin da suke yi aiki ne na gargaru Allah ta'ala zai ba su lada ko kuma Allah ta'ala zai ɗaukaka ambatan su saboda wannan aikin da suka yi as-sadisa na shida annahu fassara zalika bi anna al-mar'a yusalli lillahi a mazala nan ya fassara wato me ake nufi da riyadin yace mutum ne yake sallah saboda Allah ta'ala lakin yuzayyinuha sai dai zai kawata sallan lima yara min nazar rajul ilayhi saboda abin da ya gani na wasu mutane suna ganin sa ko wani mutum na kallon sa sai kuma kace sallan tasa wannan mazala misali ya bayar ba wai ya ya takaita misalin bane a wannan misalin kawai da ya bayar ya ga maka misalin ne kuma ko a an yi ayyana malam ya dauka ne malam zahiri sai yana ganin kamar ƙari da kai to ita kanta wannan tabbas riya ce to yana ganin kamar ita ce asalin ma'anar hadisin manzo Allah amma kaga ma'ana ce guda biyu za ta iya dauka ko yace zama wannan abin da malam ke magana kawatawan ta bujiro ne tun daga asalin tun daga asalin sallah din ya rika yin wani sallah haka yana yana gabatarwa yana jinkitarwa sosai dan a ce wani ya iya sallah tun daga farko to kaga wannan ba za ka karɓi masa ba ko ko a'a ruku'in ne ya riga tsawaita ruku'in ko sujada ya ringa tsawaita sujadan saboda dai a ganshi a ce wato a wato wani fa ba laifi ya iya sallah to kowanne dai aka yi dai wannan mazalla yake cewa yana daga cikin ashirkul khafi shirka wacce take koyayya wanda idan aka yi haka ubangiji zai lalata aikin ba zai karɓa aiki ba Allah ta'ala ya kyauta Allah ya tsare mu to sai mu shiga babi kai tsaye sabon babi malai ce babun minan shirki iratul insani bi amalihi dunya wa qawli llahi ta'ala man kana yuridu alhayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha sai ya kawo hadisi malai ce babun babi minan shirki daga cikin shirka iratul insani bi amalihi dunya dan adam ya nufaci da aiki duniya da aikin sa a wannan karka tsammanin waya sake maimaita riyace yanzu ya gama magana kan riya wasu ba su fahimci wannan abin ba kamar yadda a sharif a sheikh suleiman shi jikan malam mai tasirul aziz al-hamid shari'i na kitabun tawhid ya yi ishara ya yi wata faɗakarwa ya ce nan malam baya baya maimaita ne ba shi wancan ya nufaci allah ta'ala sai kuma ya nufaci ya ban mutane sai lalata aikinsa shi aikin yana wato ba ba bai ma allah ta'ala ne ba yana yi ma Allah ta'ala amma dai kuma yana gwaba ubangiji da wani aliyarsa kaga wannan yayi riya shi kuma wannan wato shi wato duniya dan duniya ne shi shi duniya yake nema ba wai yana son wai wai bari in yi yayi raba raba ba a shi kawai tun daga asalin sa ma shi duniya duniya yake nema zai iya zama wato ana isa tafi ibada yana yin saboda Allah amma shi da ka gan shi za ga mutum ne da yake son duniyarsa soyayya na kololuwa wanda baya bukatan wato Allah ta'ala ya bashi ladan aikata aikacin da yake a duniya shi abin da yake nema kawai shi ne a sami almujazat duniyawiyya almujazat duniyawiyya shi ne a sakan ka masa tun a duniya shi abin sa shi duk abin da zai yi kawai nema yake ya samu ladan wannan abin da yake yi a duniya yana da gaggauta ladan da zai samu a duniya baya damuwa mutane sun gani ko ba su gani ba ba damuwa sun yabe shi ko ba su yabe shi ba shi ne ina kwandala ina kudi ina duniya shi kenan kaga wannan ba daidai ke da wancan da meriya ba shi meriya so yake a yabe shi so yake dai wato ko da bai samu kwandala ba ko da yabo ne kawai shi kenan shi ko wannan so yake ladan duniyan a gaggauta mishi wannan ladan duniyar shi Allah ya tsare mu a to shi wannan wannan shi kuma kaga yanda yanda wato babban babban ta'adin sa yake shine wato kaga anan kamar yanda mumunai ke sanya wato kolon ganin su shine Allah ta'ala to shi wannan sai ya sanya kololon ganin sa shine neman duniya da kuma neman ya ci gaba da tara duniya din to wannan kaga shine wato shi ma inda lalacin aikin sa yake kaga kamar kafirai kamar munafikai zaka zaka su kawai ya alamuna zahiran min hayati duniya eh su sun san ko lamarin duniya amma dai zaka ji wani da an tashi maganar addini ko ana maganar ci gaba sai ga ya daura fuska amma Allah ku bar maganar addini nan ana bukatan a ci gaba ana bukatan ku rika salulan nan ana bukatan ku samu kudi ku yi waye to kaga wannan shi yanzu ya zama dan duniya kuma eh ai haka ba Bahaushe kira ce dan duniya to shi wannan duk wanda ya zama yana irin wannan aiki ya zama kawai shi duniyarsa kawai yake nema to yanzu ya mai da duniya ta zama kini ga ubangiji kuma kaga wannan shi ma shirka yi shi kaga zuwa kaga shirka fa inda malamai ke zakulo ta fa iri iri fa ba wai dole sai ka je kana kana yi ma wani sujada ba a aiki kawai zaka yi wani wasu abubuwa kawai da zai hukunta kawai mutum shikenan wataƙila ya yi ban kwana musuncin nasa ko kuma ya sami tasgaro a imanin nasa daga cikin abin da wani wanda mutum zai zo duniya daga cikin misalai da malamai ke kawowa shine a same mutum yana yin sallah yana yin azumi me yasa kake yin azumi saboda ai likitoci sun gaya min cewa idan ina sai in sami wato raba kaya da wasu tuka da ke damu da to sai na yi azumi ko ina yin sallah saboda ƙara ƙarfafa jikina ni aka sa nake kawai ni to kaga yanzu wannan ai shi duniya yake ne ba shi bambancin shi da wancan shi wancan asalin sa shi asali ya zama kaman kafiri ya zama shi din gurungun labarin duniyarsa kawai yake dinkara ba ruwan shi da lahirarsa to shi wannan ba wai bai neman lahirar bane to amma dai waɗannan ibadaka shi kawai za ga shi ake sake yana neman wai me me amfanin sallah wanda ta wuce spiritual amfani na lada sai ka to shi kawai yana yin jiddan wannan ne shi azumi ina zan da yake yin azumi ina da hawan jini a jodan azumi kuwa to kaga kaga wannan ai abu ya lalace kuma ba laifi bane ka ce wai wannan abin da bature ce ko ce likita ya gaya maka cewa wannan watan a cikin wata ɗaya a cikin wata watanni goma sha biyu ake da shi yana ƙara maka lafiya yana kaza sai wani ya ƙara maka ayyubi ka ƙara imani kan imani wannan babu laifi amma ka koma ka ce wai kai kana yi ne saboda kawai ka ƙara ka samu lafiya ka ka nufaci duniya wato abin ya zama yana da ya rikice kuma niyya ta Allah ce haka ko kuma mutum ya zama shi duk wani karatu da ake yi shi yana yi ne kawai don an samu aiki wanda za mu zo mai magana saboda sarkacin ɗalibai ilimi su masu samu zabiya a wannan babu akwai yadda zai iya zama mubaɗi akan ka'ida na walatin sanati baka fi duniya Allah ta'ala yana bada labarin cewa kar ka manta da rabanka to duk wanda da ya zama aikin sa kenan shi neman duniya to wannan gaskiya mutum ne wanda yake abin zargi wanda ke ubangiji kuma ya tsane shi baya san shi kuma mu'mine ma bai kamata so shi ba yayin da ya ya tsaya da wannan aqidar tasa na san duniya ya zama har ya zama dan duniya to wannan wato ubangiji zai zama baya san sa kuma baya san wanda yake yana tare da shi akan wannan turba din kaga muka ce farkon al'amarin shine irin wannan aikin kaman kafirai kamar munafikai kamar da shi ba ruwan sa da aikin aikin ya samu lada kawai shi lahira sai duniya sai ke nema to shi wannan kaga aiki ne wanda duk wanda ya irin wannan har ya zama bawa na duniya to ya fita musulunci saboda ya riga ya gwama duniya da ubangiji kuma ya zama kuma ubangiji ta fi martaba kan abin da yake nema wajen ubangijinsa haka amma wanda ya zama yana yi wa ubangiji wato ibaji dukansa illa iyaka da a wasu da kuma abubuwa ana samu yana cewa shi fa ba dan Allah ba shi ya sai ne dan dan a sa hanka mishi za ga yan siyasa na fada kamar da muka sha fada kai da ubangiji ya ya taimake ka ya baka dama kai yi abin da alahiya za ka samu lada ka baki wanda ba ma wanda ya san ajalin sa sai suna cewa su ba siyasa ana yin ta ne dan duniya kuma a duniya ake samun romanta ka kafa da wannan ka tantsar da duk wani abu ba abin ka ya lalace kuma kanka tsammanin wani magana da ka faɗa ubangiji fa yana son ka haka ba kuma zai maka narkon azaba akan wannan ba akwai hisabi da ubangiji zai maka ai ba dan wanda ya halice ka ba dan wanda ya halice ka wa ma amiru illa liya'budullah mukhlishan lahu din wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu Allah ta'ala ya riga ya faɗa cewa ba dan wannan ya halice ka ba da haka irin wannan magana da yan uwan mai siyasa ke ya daga cikin banganu wanda suke ba su da wato munin munkarai da zaka ji a bakin su sai da manyan munaki da suke faɗa amma wannan ya daga cikin mafi muni kuma sun mai da shi ba komai ba mafi muni kuma wanda yake wanda yake faɗa wannan maganan a gaskiya yana nuna cewa wato bai fahimci addini ba bai fahimci inda wato addini ya ya dosa ba malam ya kawo mana aya man kana yuridu alhayatid dunya duk wanda ya zama yana da fatar rayuwar duniya wa zinata da kuma kawace kawacen duniya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu aikin su a wannan a duniya din shikenan ubangiji ya bagara ma ya maka duniya ya gara kuma ya hana ka sai dai ya ga za ka yi wa hum fiha la yabkhasun Allah ta'ala amma dai a wannan aya yake cewa ba za a tauye musu komai ba ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wadannan ire-iren wadannan mutane da zama aikin su kenan neman duniya to ba su da wani abu a lahira sai wuta wa haibta ma sana'u fiha duk abin da suka aiki suka aikata a duniya to aikin nasu ya lalace wa batilun ma kanu ya'malun kuma wato batacce ne aikin da suka kasance suna aikatawa a wannan a wannan aya kamar da muka ce a ciki akwai ishara ko dalili akan cewa duk wanda ya zama ya bautar da kansa ma duniya ya zama ya zama kawai shi dan duniya ne bawan duniya ne a fillafillansa da kuma a dunkulansa wato shi ko ina kawai in ka gashi kawai ina kwandala ina duniya ina duniya dan duniya ne bi ma'anar kalima to wannan ya zama zuciyarsa haka take ba wai aikace ne yake wannan aikin ba zuciyarsa haka take to yanzu wannan ba musulmi ne shi ba kaga a wannan ayan ai ubangiji ya faɗa cewa zai lalata aikin su kuma aikin da suka yi ma wato batacce ne wani wanda aka faɗa aka faɗa aka faɗa gabi da shi irin wannan narko na azaba kaga yana nuna maka cewa shi din ya fita musulunci ba ba musulmi ne ba to sai kuma a wannan kaga baya baya kore kuma ka ci gaba da neman wato wani abin ka da duniya da ubangiji ya shar'anta maka babu laifi kana aikin lahira amma kuma aka zo wani bangare na duniya kace baraka dashi ka nema Allah ta'ala shi da kace ya ba mu umarni yace wala tan wala tan sana sibaka min ad-dunya kar ka manta kar ka manta rabanka da duniya kaga shi ubangiji ya halatta mana mu je mu nema rabanmu na duniya to sai dai yayin da muke neman rabanmu na duniya abinda ake bukata shine dan adam ya zama a wato kamar abiru sabil ne ya ya ya ibn umar ke fada kun fi duniya ka anha gharibun aw abir sabil ka zama a duniya kamar wato kai bako ne ko zama ko ka zo ne ka kitar hanya to haka ya kamata wato ya zama tsakaninka da abubuwan duniya kana aiki da su ne saboda su kara kyautata maka ibadan tsakaninka da ubangiji alaƙa tsakaninka da ubangiji wannan shine martaba na manyan mutane su yayin da suke neman duniya za su nema duniya ba za su nema ba amma kuma suna neman duniya ne saboda wannan ta kara gyara musu lahirarsu to wannan shine abin da shi matsala ko a cikin hadisi ake cewa kun fi dunya ka anha gharibun aw abir sabil saboda haka in ya zama duk abin da mutum zai yi ko da abin duniya zai je ya nema mukaddara yana neman wata sana'a sana'a yana yi ne saboda ƙara kyautar ibadansa ya je yana kanta wani kafin na boko aiki da zai samu yana halartawa a zuciyarsa cewa wannan aiki idan samu zai ƙara kyautata addini tsakaninsa da ubangiji ne zai yi ma Allah ta'ala aiki ne in yana neman wato wani wani matsayi ne wajen Ubangiji kamar siyasa ya wuta ma Allah da wannan siyasa kar ya ce zai yi ne da duniya kawai a samu rumanta a duniya in ya ce zai sami rumanta a duniya to fa ya balbalce aikinsa tun daga farko a lalace zai zama kuma har ya gama aikin zai zama sai dai hawan jini kuma ya gama kuma yana mutuwa sai zama yayi mutuwan wato dabba kasashiya wacce ta kasa kamar jaki ne ya kasa kaga sai dai in ya mutu sai dai a dauke shi a kashi makamata abin da shi aka kaga ina ne zama ka je ka ringa aiki ka ce za mu muku za mu muku wato tuka-tuka za mu muku titi za mu waye duk wani aiki tafi a banza wanda mutum ɗaya ba zai iya ba don Allah ba wata kuma aiki tafi a banza kuma ka zama ba ka samu lada ba wannan ai ba wanda ya kai irin wannan mutum ya asara kaga mun nan muka ce a aikin duniya din sai ya halarto kuma da da wato niyya sai ta zama aikin lahira to wannan shine wato abin da ya fi falala kuma duk bayan Allah a haka suke za ka ga manyan masabban maza Allah ai a haka suke in suna aikin duniya amma kuma sun riga sun rikide sun markade wannan aikin duniya zama aikin lahira kar ka raina ko da boka kake yi ka rika jin cewa kana yi ne saboda ubangiji to sai ubangiji baka da sai ya sa maka albarka abu sai kuma wanda shi kuma bai kai waɗannan ba shine shi bai halatto da niyya ba bai halatto da niyya ba ya daje kawai yana yana bauta ma Allah amma kuma bai manta da rabansa na duniya ba amma kuma yayin da yake neman wannan duniya bai halarto cewa yana yi ne don saboda Allah ta'ala ba bai istihbarin niyya ba to wannan shi malamai suka ce haza lahin ghafil wannan rafkananne ne da falalle ne shi shi ba yi da wani za a iya samun wani aikin nasa ne ya dan buɗin tauhidinsa ko yaya ta amma kai tsaye ba za ka ce wannan ya yi wani zunubi ba sai yayin da wannan abu ya zama ya kafito a zuciyarsa a kawai ya zama shi ne ya rabka da ne shi bai halarta da niyya a yayin da yake aikin karatunsa ko sana'ansa shi ne kawai an ce in lokacin sallah ya zai tashi je an kira sallah je sallarsa daga rumfan kasuwansa in kuma an gama ya je dawo shi ke naira mu ci gaba to kaga shi bai halarta da niyya malam sai to hadha lahin ghafil shi wannan rafkananne ne kuma shi gafalalle ne shi to amma dai mutukar ba to bai zama ya taba zuciyarsa ba to wannan ba zai zama ya kunci ne mishi kamar tauhidi ba na uku sai ko ya zama wato dalilin sa manufarsa shine wato ya gyara rayuwarsa na duniya kawai shi shi kawai shi abin da yake nema kenan da neman duniya ba ruwansa an ce yana yin abdullahi ne ba shi ba ruwansa shi wancan bai halarto bane wata kira da abin shi wa'azi halarto to shi na wannan na uku shi kuma a shi kawai shi duk abin da yake shi yana yana wato yi dan dan duniya sa ne shi ya bambance tsakanin ibada da wanda ba ibada ba in ya tashi neman duniya to shi ba ba ya sako ubangiji a ciki amma ya tashi ibada lokacin ibada ta kuma zai yi ibada to yanzu shi wannan shi ma wato wannan malamin suka ce yayi yayi wato taksiri kuma abin da yayi shi kansa wannan makaruhi ne zai kuma zama zunubi zai iya zama zunubi gwargwadon yanda wato abin ya zama kuma wato misalin sa kamar wanda ya zama yana kasara ne da imaninsa kamar mutum ne je sami wato dabbobinsa sai je sami wani shinge inda aka ce ba a sanya shiga kuma ga wannan cikin shinge din akwai wato ciyayi kwarrashar to kaga wannan an gangancin sa ne da me zai sa je da dabbobinsa wurin ai wata sita kuke ku ci ta shiga to wanda ya zama shi kawai ba ruwan shi ya ne tashi ibada zai je ibada a nan ne zai tuna ubangiji amma ya tashi neman duniyarsa kuma ya riga ya manta da ubangiji to wannan yana kasara ne da zuciyarsa yana kasada ne wato kamar wanda yake wato kiwo a irin wannan waje wannan abin zai iya zama wato ya dauki zuciyarsa ya koma baya tunanin ubangiji a ko ina ma a ibada kaga yayi tafridi kenan ya zama mufarrid sai na hudu kuma shine wanda wato zai zama shi ibadan nasa ta nitse a cikin wato neman duniyarsa ba ba ma ya manta ba da ibadar sai an tuna mishi ko kuma sai in ya dawo ji to bari mu tashi fa mu je mu je mu sallar nan dan kar su rinka kallon mutane ka san su an dawo gida in ya dawo gida hutu shi to bari mu tashi mu je mu ibada nan kar su dawo mutane da kallo amma da a can wani waje ne shi ba ruwansa shi ba ruwansa in an zo ana wani ana wani hada wani contract contract to kawai sai sai a sai din daga zahar a je har isha abin sa in ba gawa bace shi shi ba zai tashi ba kaga wannan ibadar tasa ta riga ta nitse a cikin lamarin duniyar nasa baya sallah baya neman kusanci da ubangiji saboda samu lada a kawai wannan wannan wato neman duniyar nasa ya zama kurku a wajensa a ya zama kuma kolon ganinsa shine duniya baki da to wannan malamai suka ce yayi kabila kabila mai girman gaske kuma yayi wa tara ubangiji da wato yayi shi ba Allah ta'ala shirka aniyarsa kuma yayi shirka kuma aiki inda yayi shirka aniyarsa shine wato yayin da ya zama duniya ce kawai kolon ganinsa ya kuma yi shirka kuma aikinsa shi ne a shirku fi ba'a ɗa'a da ya kamata mai ubangiji ya kuma yana wato duniyarsa ɗa'a to wannan shi ne wato abinda malamai suke rarrabawa wannan daga cikin manya-manyan attajirai na wannan ƙasa wanda suke suka saurari shirarraki da ake da su sai tashi ya riga ya tsufa ya riga ya tsufa amma ana mishi magana yake cewa shi yanzu ne fara neman kuɗi shi a lokacin nan da ya kai tuna ausa ba'una ya rika ce an kira shi ne ya bada wa irin insight din nan experience din samun shi na gwaje dan kasuwa ga wato dan kasuwa na masu tasowa sai ce to karka je ka huta shi fa yanzu ba shi yanzu ma yake neman kuɗi baya wani ganin hutawa yana fa lokacin ku shekarun sa ya lokacin da yake ci faɗan wannan maganar ni kuma ina ta kallon wato furfura da ke kansa ci to kaga wannan ba Allah wani irin mutum ne wannan kai duk abin da Allah ta'ala ya baka na habbi na duniya ya riga ya baka amma ba za ka kokarin ya zama ka rage wasu abubuwan ka baka koma tsakaninka da ubangiji ba wanda wannan shine abin da baka mata ke yi da sun kai shekara 60 in kudin ne to an samu shikenan za a cigaba da ibada za a bar ba yara su cigaba da malmal da malmala shi in kuma ba ba samu kudin ba shikenan alhamdulillah za a cigaba da da da da da ibada amma kuma a daidai lokacin da ka sami wannan yana cewa wato yana yana yana musu nasiha su masu neman kudin nan cewa wato su cigaba da neman ƙari tsarin tsabanin capitalism kenan ka cigaba da neman ƙari kuma kaka huta haka zama bawon kuɗi shi kuɗi ana nema dan ka ci ka sha ka hau kai bacci kai aure kai waye amma kai baka yi auren ba kai baka huta ba kai baka yi bacci ba kullum kana hana kanka bacci kaga ai kudi ya zama kai kai ka zama kudin shi ya zama kai kudi na hawanka kenan abu ya abu ya lalace kuma na ganin kuma lokaci yayi ko to insha Allah za mu dakata nan muka zo insha Allah sai mu kara matashiya akan wannan matsaloli imayin Allah dai su ba ruwansu da da da da su ce za su tsaya kawai suna neman kuɗi kawai shine kawai ƙoron ganin su a sukan nemi duniya ne kada dan kada han idan kuma an sami lokacin za a je a Allah ibada kuma shikenan hankalin su ya kuɗe koma can baki da Allah ta'ala ya sanya zuciyar mu ta tarata da bautan ubangiji wannan shi aka halice mu saboda shi Allah ta'ala ya sa mu jarabawa abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته قام ايه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ai fatahul majid ma daga can yake fasuwa babu sharhi kamar sa babu sharhi kamar wannan sharhi na tafsirul aziz al-habib ana kuma samun shi shafukan ma bai wuce shafi 800 ko abin da kamar da dalaji ɗaya ne ma dai ya ya eh to ai kamar kyawawan aiki suna suna suna rushe maka munanan aiki su ma kuma munanan aiki kuma suna suna rushe maka wasu abubuwa kyawawa da mutum yayi a ba koda ba wai mubasharatan ba wai a kai tsaye ba su munanan aiki yayi matsalar su shine suka kafitu kaga za su kange ka daga ibada ne za su kange ka daga abubuwan samun lada din tun lokacin da mutum na yi yana ganin abu ne mai sauki kuma sai kuma kuma yana ma kokarin halattawa kaga mutum ya halatta kuma kaga ya jawo mishi wannan zunubin ne kalilan ya je ja mishi rushewa ake nashi baki da to shi yasa shi ba san wato yanayin doge ma saban Allah duka su ma suka kawo matsala a a wannan a aikace aikace mutum da kuma lada da mutum yake samu na na eh haka ba wani har zuka shi ke yi wato yana ƙara kamar zuka shi yana jin daɗi cewa ma ashe ma ga ma kaza ga kaza ga kaza wannan babu laifi wannan babu laifi babu laifi ai wannan ai wannan yana daga reshe ne wannan yana daga cikin dalilai da wanda wanda dama in ka fahimta zai ƙara sa ya zuciya ya ƙara nutsuwa ta ƙara nutsuwa amma abin da ake magana dai shine dai zama mutum yana yi da dan gidan wannan wannan abubuwa shine dai assalamu alaikum to sun ba da da ya kuwa ba sa wannan duk ya wannan ba laifi abin da shi ɗaya zai yi kawai sai ya tsoro ya tsoro kuma su ko akwai wani ilimi da shi wanda ba kawai a'a ko sai ta ko ya sadaukar ko bai sadaukar ba a inda iyaye suka yi aiki fa inda ya inda ya yi aiki ba aiki wani alheri aka ba shi ladata kuma kula da iyayen su cikakke kula da za a ba su su musamman ya zama busi wani busi wani wato zunubi wanda zai jawo musu a hanta musu ladan ba in sun wani zunubi zai hanta musu ladan ko shirka ko kafirci ko kuma busi tarbiyyar da ya kamata ba sun tozatar da shi haka wanda suka kansu amma duk aikin da mutum yayi ubangiji awwalin salihin yad'u lahu yad'u lahu ko da du'a ibada ko du'a mas'ala kuma za a je lahira wani mutum mutum zai ga mutum da ladan sa kabaki mai yawa sai ce ina na samu wannan ladan sai ya ce bistighfari waladika laka saboda istighfarin danka ko auka maqala alaihi salatu wassalam kuma kuma banda wannan akwai aya aya da take magana cewa yayin da wani daga cikin yan uwa suka aiki na gari ubangiji ya zai gama sa aljanna kuma sai ya zama wancan na daraja ta kasa sai sai ya cincida shi walladina amanu wa tabi'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum ma lat lahum min amalihim min shay saboda haka shi ko yana so ko bai niyya ba automatically zai je a shi kasa kansu ne aikin su ne zai zo ne ba tare da sun yi aikin ba ba zai zo abu zai yi ba eh in yace ya kawai bari wannan kawai ma saboda iyayen ne wannan babu laifi amma a dai sani cewa dai ko ka ce ba ko baka ce ba to aikin fa alherin da kake yi fa yana zuwa miki eh ladin tarbiyya ai ba wasa ba assalamu alaikum warahmatullahi